kan su kare ka zama dubu guda ɗaya mun gane ko dole ne farillan guda biyu zama to ɗaya fi bukhliyatin aw ghayri a cikin sallah a zawarce ko kuma waninta dole ya zama to sallar duk guda ɗaya ce fala yusalli ba zai yin sallah ba zuhuran ya sallaci a zawar khalfa asrin bayan mai sallar la'asar mai sallah a zawar yanzu yana yin sallah bayan mai yin sallar la'asar mai sallar la'asar yana lokaci shi kuma yana ranko kuma sallah ta sha bamban ana yanzu ba haka nan walal aks kuma babu akasi ba zai sallan haka mana ba zai sabanin haka ba mai sallan al'asar ya zo yana yin sallah bayan mai sallan azhar الرابع شرعي نودو أن يتحد زمن تودو داديني سكنيتو في الأداء تكين بعد ساعة تكين لوكتش والقضاء لكم رنكو in cikin lokaci wanda yake yi to mai bin shi ma ya zamanto shi ma sallar cikin lokaci ce in ranko ne shi ma ya zamanto ranko ne yake فلا يصلي ظهرا قضاء بعد يصلى ظهر تربو با خلف من يصلي اداء bayan wanda yake sallata ta cikin lokaci walal aks kuma ba za a yi sabanin haka ba al khamis sharadi na biyar al mutaba'a shine biya biyayya ga liman fil ihram a cikin kabbara harama wal salami da kuma sallami sallada falau ahrama da ma mu zai yin tabbara harama au sallama ko kuma ya sallame sallashi qablan imami gabanin liman au sawahu fihima ko kuma ya daidaici liman a cikin tabbara harama da sallama babbalar salatu sallashi ta baci da ma mu zai so da sassari da gaugawa daga kare ta da kama kawai sai ce Allahu akbar gabanin liman ya ce kuma ya ci gaba da sallah haka kare sallar shi babu ita ko kuma saboda yana sauri aka zo zaman tayya na ƙarshe limai ya daɗe yana tayya kawai zai ji assalamu alaikum wa rahmatullahi ta shi ta shi bai da sallah dole ne me wannan sharaɗi ne daga cikin sharaɗan mamu almitaba a biyayya ga liman abinda liman ya yi ba zai aikata wani abu ba sai idan liman ya yi shi wa amma ghairuhu ma amma waninsu su biyun nan wani ya kama da kuma wani sallah mai sallah mana ce fasabu kufi riga a cikin shi idan mamu ya riga lima a cikin ɗaya daga cikin waɗansu abubuwa daban-ban da waɗannan guda biyu ghairu mubtili ba mai baka sallah bane wannan riga ki da yamma lima lakinnahu haram sai dai shi haramun ne zai samu zunubin haramun za a rubuta mai zunubi to ina daɗi a ce mutum ya zo wurin ibada inda ake tsammanin za a tara dimbin lada amma ce mutum ya koma gida da zunubi mutum ya aikata haramun saboda za a rubuta mai haramun za a rubuta mai zunubin haramun cikin sallah saboda ya yi malimar rishin dare wal musawatu fihi amma yin daidai daidaitawa da lima a ciki makruha abin kyamaci ku zanki tare da lima wannan makruhi amma an ka riga shi ka aikata haram sai dai dukkan su ba su bata sallah banda waɗannan guda biyu kawai tabbara harama ma'ana farkon sallah da ƙarshen ta farkon sallah in ka riga liman sallah ta baci ƙarshen sallah ma in ka riga liman sallah mewa sallah ta baci amma sauran in ka aikata duka ka aikata haram ka aikata babban laifi Allah subhanahu wataala zai kama ka da wannan amma in ka zanki tare da liman liman yana yi kai ma kana yi to abinda za ka samu shine za ka samu wato a ce ka aikata abinda yake makaruhi ne ya masallar zai na wannan bai da kyau ba ajin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala bai kiyaye su Allah ba a jin shi yadda sha biyu harakatai ne ne kira Allah yawan dan kara kaɗan babu laifi amma in yayi yawa har ya kai haddin madul wajibul muttasil ko jaizul muttasil ko abin da ya kama da wannan to ya zama to makruhi kenan bai da kyawu faslu wani fasli ma la yace al afdal abin da yake mabibici an yaqifa ar-rajul al-wahid mutum ɗaya ya tsaya an yaminin imami daga damar liman ma'ana idan mutum ya zo da ya sallah kuma sai wani yake za ya bai sallah to abin da yake mabibici mabi lada wanda sunna ta tabbata da shi shine mutum ya tsaya damar liman kamar da muka riga muka sai walitnani amma mutane guda biyu fasa'idan ko kuma fiye da haka nan kalfahu za su tsaya bayan shi liman idan zama to mutum biyu ne za su biye liman to ba za su tsaya damar shi ba sai su koma bayan liman ko kuma mutum uku ko mutum hudu ko mutum biyar ko mutum shida dukkan su za su tsayawa ne bayan liman wa taqihu salatul mamumi sallan mamu tana inganta idza taqaddama idan mamu ya shiga gaba alal imami akan limamin shi lakinnahu yukrahu sai dai makruhi an karhanta yin haka mamu ya zo shiga gaban liman ya sallah idza kana li ghairi barura idan ya zaman to ba tare da wata larura bane kawai ma mun shiri gaban liman to sallar shi ta yi amma ya aikata makaruci amma akwai idan akwai larura akwai bukatar haka kamar masallaci ya mace babu wuri dole sai ya shiga gaban liman to sai ya shiga gaban ya sallar shi nam akwai larura a idan mazallaci ya riga ya shiga to ko ina ma sai a shalla saboda nan larura ce ba wani abu ne da aka halatta a dan ba yadda za a yi ne dole a shiga gaban shi a yi sallah sai a shiga ko ba ma ranar juma'a idan wurin da ake sallah ya zama to karami ne masallacin da mutane suke sallah na sauran salloli karamin masallaci ne ka ya da sallah tun ma ka ya da sallah ya riga ya ci kuma baya ba wuri ba wani wuri can baya ko damar shi ko hagun shi duk wuri mace yake sai gaban shi ke da yi sai a shiga gaban shi a sallah saboda wannan larura in aka yi saboda larura babu karhanci ciki babu haramci ciki babu laifi ko kaɗan ciki mutum zai samu cikakkiyar lada ai shi ne ta abin da larura ta kawo babu laifi a ciki وتجوز الصلاة صلى تنا هلتا منفردا متون غدا شي كدي يصلى شي خلف الصف باين سهو ma'ana idan mutum ya zo ya suke sahu daya biyu cikin masallaci ya cika da ya mace an riga an tada sallah shi kuma shi kada ya zo ya suke an tada sallah din nan ko ana cikin sallah ana tsaye ana karatun sallah ko an yi ruku ko an yi raka ɗaya ko biyu shi shigo masallaci shi kadai dole sai dai tsaya shi kaɗai ya sau ba da yake wannan sallar ta halitta amma ba haka ake so ba mun gane ko sau da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai sallah mutum ya sallar shi kaɗai bayan sau mun gane ko to amma sallar ta tana halitta don mutum yi duk da yake ya aikata abin da yake makaruhi wa ya kurahu tafriqu sufufi waɗansu malamai cewa suka yi amma dai nan muna maganin malikiya ne wasu malamai cewa suka yi mutum ya tsaya har wani ya shigo ya sau tare da shi ya tsaye na jira ana sallah wasu kuma suka ce a ya kuza cikin sahun da ke sahun da ya zo ya iski ya kuza cikin su matsa mai ya shiga ciki wasu kuma suka ce a ya shawo wani baya ya tsaye tare da shi to dukkan dai abin da ya shi ne mai larura ce zai tsaya wa shi kai ya ja kowa kai ya matsa cikin kowa ya matsa musu har ya kwanta za musu wurin sallah kai ya jira kowa kawai ya sallar shi ne saboda mi larura ce wa yukrahu ana kyamar tafriqus sufufi lallaba sahu min ghairi daruratin ba tare da larura ba mana yin sahu firka firka kashi kashi liman guda jeri amma sai ya gabanto masallaci da sahu sahu ne ga yanan nan sahu daban can wasu daban can wasu daban kamar yan rawa kan ba ibada ne suke ba wannan baya da kyawu mana don da ya zo masallaci zai ya kai inda yake so shi ne tafriku suhu rarraba sahu karkasa sahu daban-daban duk wanda ya zo masallaci wani sai ya tsaya dama wani ya tsaya can ya wuce kure masallaci wani ya tsaya tsakiya kuma da ana bin liman guda wannan baya da kyawu min ghairi barura in babu larura akwai larura shi kenan babu wani wa ya jusu kuma yana halitta an yi salliyar mamu mamu ya yi salla fi makanin a'la min makanin imam a cikin wani wuri wanda yake mafi daukaka daga wurin da liman yake mana kamar bene ya halitta wato mamu ya salla saman bene liman yana kasa ko kuma wurin da yake ya dai ɗaukaka ga wurin liman ko da bai kai binan ba duka yana illa an ya fi da bidalikar kibra sai in ya nihin girman kai da ɗaukaka a kan liman fa ta kunu salatu ba ku da sai sallar shi da zaman tuba ta tashi da girman kai ba da kyau in yana gani ya rena liman ya yi liman matsayi ya yi liman duniya ya yi liman ɗaukaka a cikin rayuwa sau da haka ba zai ƙara da ya gwada mai cewa shi babban shi yana da wani matsayi ba zai tsaya daidai da liman ba sau da haka ya ɗan hau wani wuri sama to sallah ta baci wala ya ji su kuma bai halitta ba an yi salli ya limamu liman ya salla fi makanin a cikin wani wuri arfa'a mafi ɗaukaka mimma alayhi ashabu daga abinda wato mamun shi waɗanda suke ma'abutan shi daga abinda suke a kan shi ma'ana kai a wani wuri kuma inda ya nasu shi kuma in kana fi ghairi safina in ya zaman to ba cikin jirgin ruwa bane in cikin jirgin ruwa ne kenan ya halitta limai yana sama mamu suna kasa saboda larura ce jirgin ruwa za ka shi yana da masallaci babba masallacin ma ya ga wannan girma duk cikin jirgin ruwa zai ɗauka fiye da mutum ɗari ko mutum ɗari biyu ko ma fiye da haka irin ba so da waɗannan manya da ake ce masa fina da ko gafira babban jirgin ruwa za ka tarda shi da katon masallaci wani ma za ka tarda da masallaci hawa-hawa kamar yadda yake da fina ya hawa-hawa cikin shi to in ya zama to ba cikin jirgin ruwa bane ya halitta bai halitta ba in cikin jirgin ruwa ne kuma ya halitta a ya danganci waɗanda suke tuka shi in na musulmi ne to akwai musulunci cikin ba na musulmi ba ne sai dai ka yi kyarta don lokacin sallah kai sallah ko kuma ka haɗe ka jira har ka hito daga ciki kai sallolinka ba da ba idan na tura ne ba da masallaci jirgin ruwa na tura masallaci mai zasu kai su matukan shi da mai jirgin duka ba musulmi amma in ka hau jirgin musulmi misali kasashen larabawa manya-manyan masu kudin suna da shilagen ruwa waɗanda suke balaguro da su daga sudan zuwa jidda daga misra zuwa jidda daga irani zuwa jidda daga yaman sana'a zuwa jiddiga sunan akwai jiragen ruwa waɗanda suke ɗauka alhatsai ko 'yan umara kaga waɗannan na musulmi ne dama da an yi shi za a ware katon wuri a cikin shi a yi masallaci da lasifikan shi da komi sai dai ba da tsaye liman da lokacin da kuke cikin shi akwai malami cikin ku ko kuma duma wayar da shiga gaba yawa mutane sallar shi ne limamu shi fa in kana yasiran in ya zamanto wato ɗaukaka kaɗan ce ba ta da yawa ta shigri kamar taki ɗaya ولم يقصد به الكبر كما شيل من بينه جلمان كدشبا فإن الصلاة صحيحة للي صلاة إن جنتا وإن كان أكثر من ذلك إن يا زمن تولي يد كابو تيني بطلت عليه عليه وعليه صلى تاباتي قريش كما تاباتي قريش سما معنى إن صلى لمن تاباتي سما مما تاباتي إن يا إني جلمان كي ليس يا حو سما ya wurin da ya nasu abin nan har yi kamu daya da sallai ta bace kuma an ba in bai yin girman kai ba haka aka gina masallacin saboda sallar shi ta yi kuma ta mamu ta yi faslun wani fasli malam ya ce aljuma'a tu fardu ayi juma'a farillan aini ce wajibi ce ga kowa da kowa ma'ana wani bai dauke ba wani sallar juma'a wasu ilaiha kuma tahiya zuwa ga sallar juma'a wajibin shi ma wajibi ne alal ba'idi akan wanda yake nesa da masallaci qablan nida'i wajibi ne zuwa gare ta kayan a kira sallar bi miqdari ma yudriku da gwargwadon abin da mutum zai tar da sallah ko ya tar da huduba wa alal qaribi kuma juma'a tana zama wajibi akan makusanci wanda yake kusa bi zawali shamsi da kaucewar rana da rana ta kauce daga sama to juma'a tana tahiya zuwa juma'a yana zama wajibi ga wanda yake kusa wakila wata magana aka ce bil azari tana wajaba da kiran sallah wali wujubi ya sabatu shurut wato wajabcin sallar juma'a yana da sharuɗa guda bakwai al'awwal na farko at taklif shine balaga ko kuma lokacin da mutum ya kai a rubuta mai laifi ko a rubuta mai lada shine balaga din fala tajibu ala sabiyyin juma'a ba ta zama wajibi akan karamin yaro wala majnuni kuma ba ta wajaba akan mahaukaci wa nahwihima ko kuma abin da ya kama da mahaukaci da yaro الثاني نبي الحرية شيني أنت إيوتي juma'a ba ta zan fala ta ji wa ala abdin ba ta waje ba a kan bawa saboda ba ɗa ba ne in ya yi ta inganta in bai ba kuma a zawarci ta waje ba a kan shi ba juma'a ba saboda mi saboda yana shagalta ne da aikin mai gidan shi ya rafkani da aikin mai gidan shi aikin mai gidan shi kuma wannan lokacin abin gabatarwa ne akan hakkin Allah subhanahu wa ta'ala domin hakkin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya gina shi akan yabewa amma hakkin bawa wato ba a gina shi akan wannan ba an gina shi akan wato san a ba shi hakkin shi Allah subhanahu wata'ala ya sha babban da bawan shi Allah yana yabewa muna mai laifi ya yi amma bawa Allah subhanahu wata'ala bai cewa ba ni yayi masu wani bai wani wani ba ni yayi ma wani sai in mutum ya mutu akan shirka shi kadai ne mutum ya mutu ga tare da yayar da Allah subhanahu wa ta'ala bai mutu akan kafirci babban kafirci lokacin nan ne Allah subhanahu wa ta'ala saboda bai da asalin abin da zai sa Allah ya yi mashi amma bayan da wannan kuma bayan shirka da kafirci babba Allah subhanahu wa ta'ala duka yana yayi in ya so sai ya yi ma bai rike kada ya ce kwata kwata har abada ba zai yayi maka ba wannan sifa ce ta da adam ba ta mahalicci Allah subhanahu wa ta'ala wala man fi sha'ibatu harriya haka ma juma ba ta waje ba kan wanda yake da garwayan yanci kaman mukatab kaman mudabbar kaman mu'tak wanda aka yanta shi ta waje guda biyu ko kuma mudabbar ko mukatab walakin sai dai yustahabbu lahu ana so gare shi wali sabiki kuma ana so ga yaro huduru ma su halarce ta ana so su halarci ta الثالث نوع الذكورية شيني مزنتكا فلا تجب على امرأة جمعة بات وجبها كم مچي saboda haka kenan inda ba wajibi ba ce in macen ka ta yi zaman da wata juma'a ba ba ka maza mata sai kuma ta ce za ta juma'a sai ka ce a dawo lahiya shi saboda ba wajibi bace gare ta ba ka matsa mata ga abin da Allah bai matsa mata ba arabe na hudu al iqamatu shine zama fala tajibu ala musafir juma'a ba ta wajaba akan mai balaguro illa an yanwi iqamata arba'ati ayyam sai in yayi niyyar tsayawa tsawon kwana hudu to a lokacin nan tana wajaba akan shi amma in yayi niyyar kwana daya kwana biyu cikin kwana bin da za ka ka tari juma ta wani cikin su to ba wajibi ba ce ka shi ana in ya zama shi a gawar shi ke in ya je masallaci ta yi amma dai ba wajibi ba ce a kai shi ba alkhamis wato na biyar alistiqaru shine wato zannawa wurin zama ko zanna wurin zama bi mawdi'in yustawfalu fi ga wurin da ake zannawa a cikin wannan wurin السادس na shidda alƙurbu shine kusanci bi haifu la ya kunu ta yadda ba zai kasancewa ba minha daga ita juma'a din ba fi waqtiya a cikin lokacinta ala aksara akan mai yawa min talatati amyalin daga milin duka guda uku wa huwa alqadru alladhi yablughu as-sawt ar-rafi'u shine gwargwadon inda sauti madaukaki yake kaiwa mil uku idza kanat ar-riyah sakinatan idan iskoki sun zamanto sai suke tik sun kwanta babu iska ana zanna laya ba iska ba inda iska ke kada komai ya tsaya tik zaka in kai magana wato koda baka daga murya kan wanda ke nesa yana shi sali kamar cikin dare daga lokacin da wato komai ya tsaya tik daga nesa kana jin maganar mutane wal aswatu hadi'at kuma idan muryika sun kwanta an samu nutsuwa babu karan motuna ko motoci babu karan injina babu karan mashin-mashin babu karan komi kowa ya ce ya kwanta irin wani lokacin za ka ga wato murya tana kaiwa koya wal mu'addinu sayyidan kuma idan mai kiran sallah ya zama to mai murya ne babba wa mabda'ul amyal thalatha farkon milillukan nan guda uku da ake magana ba da yace yana wara ne min al manari daga asumiyar masallaci daga wannan asumiyar ta masallaci yake warawa har zuwa karshen mil uku wakila waɗansu suka ce min tsarafil baladi daga gehen gari ne mana ƙarshen gari daga inda gidajen gari suka tsaya to daga nan ne tsayya take farawa tun daga na zuwa mil uku duk wanda yake cikin wannan lokacin yake cikin wannan wurin da mil uku to juma'a tana waje ba a kai shi wal mil mil kuma alal mashhur akan zance mai shahara kamar sayati kamar yadda zai zo nan gaba cikin sallan wato balaguro alfa zira'i shine zira'i dubu biyu والتحديد بالمسافة المذكورة إياك سوى بالمسافة لتهي المذكورة والتأك فإذن تمل أكو إنما هو في حق خارج وأن ينا تبدا لي أتجن حق وأن يكي وجه عن بلد الجمعة لقلن داكي جمعة وأما من هو فيها أما وأن يكي تكن قلن داكي جمعة فتجب عليه سنة وجبا أكنش يتصلي الجمعة ولو كان من المسجد koda ya kasance daga masallaci ala sittati amyalin akan milillika guda uku yake a shida koda ya zamanto tsakanin shi da masallaci mil shida ne tun da dai cikin gari yake to juma ta waje ba kan shi as-sabi'u na bakwai as-sihha ma'ana yanzu kawo mutumin da ke makka kawo mutumin da ke makka yana so ya zo harami ya sallah kaga tsakanin shi da harami za ga akwai fiye da haka ba masallaci ne babu amma balala ai ba ɗaya bace to akwai mililika masu tarin yawa tsakanin shi don kana iya yin kilo hamsin kana iya kilo sattin cikin garin makka za ka harar asabi'u na bakwai asatu shine inganci lahiya fala tajibu ala maridi ba ta wajaba ita juma'a akan marar lahiya wa in sahha in marar lahiya ya samu lahiya qabla an tuqama gabanin a tsaye da sallar juma'a da jimatu ta lalace shi ma'ana mutum ne baya lahiya a ran alhamis ko kuma hasa ya juma duk baya lahiya to ba ma ce mai je wanka ya sallar abin ne shirin masallacin juma saboda ni baya da lahiya amma in ya je ya warke daga rishin lahiya in ciwon ciki ne misali ko ciwon kai ya kwana da shi har karfe tara har karfe goma sai zuwa can wajen sha biyu ko sha biyu da rabi sai babu ciwon ciki ko babu ciwon kai sai wanka ta zama wajibi gare shi in bai ce ba yayi ne wani adaiha arba'atu shurut bada ta kuma yana da sharuɗa guda hudu al-awwal na farko al-imam al-muqim shine liman tsayayye fala tasihhu juma'a ba ta inganta afzadan daidaikun mutane mana kowa ya sallaye shi kadai ba ta inganta duk wanda ya sallah shi kadai ba juma'a ba ya yi sallah a kawai wala bi imamin musafir kuma juma'a ba ta inganta da limamin da yake mai balaguro ne tsani na biyu aljama'a shine jama'a wayya ghairu mahduda ita jama'an nan ba abin iyakar cewa bace bi adadin makhsus da adadin da yake keɓantacce ba walakin sai dai la tujzi min hasalata jama'a guda uku mutane uku ba su wadatarwa daga sallar juma'a ba su isa walal arba haka ma mutane hudu ba su isa wa ma fi ma'ana zalika da abin da ke cikin ma'anan hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya malai ce ba su inganta bal malai ce a'a labud da babu makawa an ya kuno adadan su zamanto adadi ne ta taƙarra bihim ƙaryatu alƙarya tana zama alƙarya da su waɗannan mutane dole zai zama adadin da za a ci wannan gari ne mustagnina an ghairi sun wadatu daga barin wani su ba su bukatar wani yazo ya kama musu zama a cikin garin su aminina ala anfusihim sun amince akan kawunan su suna iya kare kawunan su daga duk wani azzalimi ko wani dan ta'adda ko wani azzalimi da sauransu wa hadha al-adad malai ce wannan adadin shartun fil ibtidai sharadi ne a cikin fara juma'a wannan adadin dole ne ya zamanto lokacin da aka fara hudubar juma'a akwai wannan adadin na fi jawabi ba cikin ci gaba da sallah a kare ba in dai an fara huduba da waɗannan adadin to shi kenan ko da daga baya suka rage kamar yadda ya tabbata cikin wato zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa inin fabbu in suka wace min khalfil imami daga bayan liman wa baqiya minhu 12 mutum goma sha biyu suka rage daga cikinsu li salamihi domin sallamar liman sahhat sallata inganta mana in duk sauran mutane suka wace sai mutum goma sha biyu aka bari suka tsaya suka zanna tare da liman domin ya sallami sallah ta sallah ta inganta ina in ka suka haka nan suka wace sallah ba ta inganta ba wa illa fala in ba haka ba ba ta inganta ba azaliku na uku aljami'u shine masallacin juma'a da masallacin juma'a wanda ake sallar juma'a cikin shi ba a ce mai masjid wanda ba a sallar juma'a shi ake ce ma masjid amma in ya zama to ana juma'a shi ake ce ma aljami'u saboda ni mai hada mutane a sallar juma'a ke da masallaci ya zama to wato ana juma'a cikin shi to ya tashi daga sunayen masjid sunayen aljami'u da haka lokacin da muka je su don muka yi tashan wahala da larabawa in mun ce masu masallaci zai ce sai su ɗiba wani ɗan ƙararraman abin in zai ce annan jami'a su laraba ba su kiran masallacin juma'a da masjid da an ce ma masjid an ce ma masjid to ƙarami ne ƙaramin masallaci ne da ba a juma'a cikin shi yanzu ba a ce mutum da an bar juma'a cikin shi sunan masjid sahaba dama jami'i tun masallaci da na yan kasuwa da na ina ne duk sunan su jami'i fala tasihhu fi ghairihi juma ba ta inganta cikin wani shi wala ala sathihi kuma ba ta inganta akan faifan masallacin saman masallaci kenan wala fi baiti qanadili haka ma ba ta inganta a cikin ɗakin fitilin masallacin wa fi ma'anar jami' a cikin ma'anan wato jami masallacin juma'a fi haƙƙi ghairi a cikin haƙƙin wani shi rihabuhu shi ne farfajiyar masallaci filin masallaci abinda ake ce marhaba ko kuma haraba kamar yadda bahaushe ke cewa haraba wato su ne rihab shi ne farfajiya filin masallaci wanda aka kewaye masallaci da katanga wannan filin da ke tsakanin masallaci da katanga shi ake ce rihab to rihab shi ma yana ɗaukan sunan jami'a idan masallaci ya cika babu wa turqul muttasilatu bi haka ma hanyoyin da suka sadu da masallaci idan tasalati sufufu in sahu suka hadu ba su yanke ba tun daga cikin masallaci har cikin hilin masallaci har waje duk sahun iri guda ne yake idan sahun ya hadu wa baqal masjid masallaci ya mace to hatta hanya ma sunan ta jami ita ma masallacin juma'a ce الرابع na hudu alkhutbatu qabla salah hudba gabanin sallah wala tasihhu alkhutbatu hudba ba ta inganta illa bi huduril jama'a sai da halartar jama'a allati tan'aqidu bi juma'a wanda juma'a take kulluwa da su waɗannan jama'a da wa yustahabbu az-zinatu ana son kwalliya bi ahsani thiyabi da mafi kyawun tufafi ana son in mutum zai masallacin juma'a ya sa kaya masu kyawu ya kwalliya bi asali tiyabi da mafi kyawun tumabin da Allah ya bashi wa kasu sharibi sannan kuma ana son saisaye gashin baki saisaye ake ba tsige shi ake aske kamar kolo ba wannan sabanin sunna manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kasu ake shine saisayewa ba halku ake yi ba wa taqlimul azafir da kuma yanke akai ba wasiwaku da yin asawaki wa masu tsibi da sanya turare wa nahu dalika kuma ana son abin da ya kama da wannan da abin da yake kwalliya ne ado ne wato ana son mutum ya aikata ranar juma'a wa yasqutu fardul juma'a farallan juma'a tana waduwa bi maradin da rashin lahiya ya ta'azzaru ma'ahu al-ityanu zuwa masallacin yana yana da wahala tare da wannan rashin lahiya aw la yaqdiru ko kuma mutum bai iya tahiya masallaci illa bi mashaqqatin shadida sai da wahala mai tsanani to shikenan farin lantin sallar juma'a ya wada da gare shi sai mu sai a zahar amzari ne ha ga yanan ta yayi wa bi tamrid qarib haka ma da shiyan wanda yake dan uwanka na kusa ba wanda zai yi shi sai kai wannan jiyyar da kai da shi duka an dauke muku sallar juma'a sai ku yi azawar kawai wa bi khawfi zalimin haka ma juma'a farillacin sai yana faduwa da tsoron azzalimi yuzdihi wanda zai cuta mutum fi mali cikin dukiyar shi a nafsi ko kuma cikin karan kanshi aw khawfi nari ko kuma juma'a tana faduwa da tsoron wuta tsoron gobara aw sarifin ko kuma tsoron barawo kanka da ka bar gidanka barawo ya turu ya sace ma kaya ko ya sace ma dukiya aw habsil ghurama lahu ko kuma wato masu biyan bashi su tsara mutum wa huwa mu'sir kuma shi mutum bai da abu yana cikin tsanani yana cikin mawuyacin hali yana cikin halin kakanika yi ba yadda za yi bai da abun biya yana tsoron kuma ya yi za a damƙe shi saboda haka sai shiga wasa koyo kamar yadda ake wata sai ya koyi saboda haka Allah subhanahu wataala ya dauke mami ya dauke mai barin lansa sallan juma'a sai haka wa bil wahlil kadiri sannan kuma juma'a tana faduwa ita ma barin lansa yana faduwa da tsako mai yawa na aka ruwa gari ya cak inda kai tsako ne ba inda zaka shikenan to shi ke kowa zai zaman shi wanda ya gaina iya ba dai farilla ba ce ta zamanto wanda ya yi ya yi daidai wanda bai ba kuma dama ba wajibi ne kashe wal matsar shadid haka ma da ruwan sama mai tsanani don ruwan sama ya zuba sosai ko yana ta zuba mai tsanani to shi jira an kake mutane farillan ke sallar juma'a muna aiwa mu da ciko saboda kasan mu jin rere ce musamman dai nan gari kasan mu ba laka ba ce a kan mu jin rere amma wato sudan wanda ko ina cikin kartun laka ce ko ina laka ce akwai wuraren da za ka shiga an yi ruwan sa inda za ka ɗauke ruwa da yan soso to zai zaki cire maka laka ce mai tauri da ganin wato abin nan lafci gare ta tana iya rike mata kalmi dole ka sake shi kuma ba su da kwalbaci gari ne wanda kawai haka ne yake ta haka an yi ruwa garin bai da kyawu to kaga irin wanda yana hana mutane su taimaka masallacin juma'a wa zai zama shi wa akli fuli da kuma cin tafarnuwa in mutum ya mance ya ci tafarnuwa bakin shi na wari to shi kenan farillar sallar juma'a ta ba da kashi da farnuwa din za a goyewa ka gwada da juma a kaci da ai ta farnuwa ko tun da sa'ai kaci ta cin kare bakwai sai ba lokacin da za ka yin kare kaci ta to warin ta ba zai bushe ba cikin bakin ka an mulki sai ba ita bace kaci akwai masu cinta akwai masu sha'awar haka ma albasa idan mutum ya ci albasa shi ma yana wasu sauki mai farin lantin halartar sallar juma'a saboda mala'iku suna cutuwa da abin da ɗan adam yake cutuwa da shi wannan duka mu ba al'ada mu bace ko cin tabarnuwa ba al'ada yanzu nan nan cikin mazallaci nan sai kaga ba mai sha'awar cin tabarnuwa ba mai sha'awar cin albasa ko akwai to larabawa in ka tara mutane nan kowa yana ra'ayin tabarnawa kowa yana ra'ayin alkashi kowa na yana ra'ayi babu wani mutum sai yan bako ne ba dan kasa ba ne al'adar wajen su ba amma abincin zayi da albasa ce ce albasa za a yanki ke maka haka nan kana cin abinci kana ɗauka kana sa cikin baki haka abincin rana haka abincin da kowane abincin ka ga albasa tare da ke saboda haka amma galibi waɗanda suke wannan waɗanda ba su abin da su lallai al'ada ce wanda ya san an hana haramun ne mutum ya ce ɗaya daga cikin waɗanda abuwa masu wari ya ce masallaci to bai sai ya zama to tsakaniya da sallah ko bayan sallah ya ne zai cawo shi wal'uri haka ma tsiraici yana sauke mutum farin lantar sallar shi ma ana mutum ya zama to tsirara baya da kayan da za a sa baya da kaya mana kawon mutum ko da yake warka da an sace mai kaya kaf barawa yanzu cikin dare ran alamin da dare ya kwashe ta duka sai bari da shi sai dan kilan kuma kilan din bai mai al'aura ba to kuma bai samu wani wanda za a taimaka mashi ba kowa ya hana ko kuma babu tana yiwa shi kadai ne wurin tun da ya zama jin dalala sai ya sallashe ta wato ya samu kashi sai ya salla a tsawar kawai shi kira Allah subhanahu wataala dauki mai fadlata sallar kuma wallahu ala abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada ya samu yake shi da muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasar mu Allah ya sa albarka cikin rayuwar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين